أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي لا تنادك المشركين وعلى آله حق قدري المجال العظيم يا أيها الشيخ لنا بهذا الوعد والصادق من الاتجاه لنا من ذكري فبشر أن صدري ويسر لي أمري وأنا مجد من إسلامي وقولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يقول الجماعة إن الذين كفروا وأن لهم ما تأتي جميعا مثله ما يقتدوا به يقتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولو عذاب أليم تكفرون الآية دين وكانت آية دين تجي سوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وين مكبرات سوى ita wannan aya tana magana ne kan abin da ya shafi abin da ake cewa wasila wanda ake ce masa tsani in mutum zai yi abu ana bukata ya kasance na tsani mafi yayi masu mai da kuma tsarin nan idan wasu mutane da suka yi karatu da yawa suka faɗi magana ba kowa ne yake gane maganar su ba amma in karatu biyu da kai gurin Allah wani ya buɗa ba ko ya haska ma kana iya gane ba Allah da baraka wata ala ya ce alzina wata kula tun gure da wasila ya koda kuka yi imani ku ji tsoron Allah sannan ku ne yi tsani zuwa ga Allah da baraka wata ala. Rosa yi rina layi ga firansu shi wasila abinda mutum zai ɗauka ya hau ya je fadar Allah ɗin abubuwan suna da yawa. A cikin su akwai mutawacin nabi sallallahu alaihi wa sallama fil abuwari wal afali. Akwai yin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin maganganun aiki. kamar yadda muke karantawa kullum cewa da ba kuɗa cin da suna da salalin salama akwalun nabi wa afalun nabi wa tabiriratun nabi abubuwa uku nan suna kira da suna to idan kana ga da salalin salama ko da kafa kana iya ka samu ɗaya daga cikin wasu bilolin nan guda uku mun ayar qur'ani ya ce kun kudu guna ba fa tabi guni guni ba Allah tabaraka wa ta'ala ce kun ka ga mu ya rasulullah kun kasance kuna son Allah to ku biyo ni ni annabi da Allah ubangiji ya so wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin wasa'il ko wasu ko siloli da ake zuwa a samu tsari zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda suna cikin hadisin cewa fa idza abakum rukudu illa hadisin nan mai zai wa dalika babu ma'arifa kuma wannan shine babin da zai nuna maka akwai haska ba a sanin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji ya ce wata bi sabila man adawa ilayya sai ka kama wannan hanya din kana iya samun abin da yake zuwa ma'arifa domin ha mu samu harifu alwasu daga cikin wasilolin kuma akwai mutum da yi abokantaka da bawan Allah wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala din wanda zai dace ya kai shi kenan shi ne da yake cewa fadin Allah tabaraka wa ta'ala wanda bai tafi da madara ba ilayya in ka wala in ka kawa ayi insha Allah shi ma zai kyautar da kai kamar imam Tirmidhi yake cewa wallahi ma wasalu la wasalu ma rajau imam Tirmidhi yana cewa duk mutumin da ke inkari ilimin ma'arifa ko ilimin sanin Allah kawai bai yi usuli bane da yayi usuli da shi ma bare da ba shi ma suka inda sun mutane su wannan aya ne tana mana magana ne ala ayyarin cewa mu nemi kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wajen masa biyayya masa biyayya domin mu bi so inda Allah tabaraka wa ta'ala ke shine mu ji tsoron Allah mu bar abin da Allah bai ji hare mu mu nemi wasila zuwa gare shi da aikin da zai kusantar da mu zuwa gare shi tabaraka wa ta'ala ya fara magana ne da tsoron Allah da ga mutane ne ana mutum ya tsoron Allah ya ji tsoron Allah ya bar abin da Allah bai ji hare shi shi ne islamul islamul nawayi shi ne islamul nawayi mutum ya nisanci abin da aka hana shi Allah tabaraka wa ta'ala kamar da muka kace cewa yana daga cikin ka'idodi ko ka'idodi da malamai duku suka aje cikin ka'idodi na 29 shi ne da suke cewa dakul mafasili muqaddamun ala jalbil mafasili yan ije wani abu ne wanda za a tunkure domin kar a yi barna din nan sannan sai a zo a gabatar da neman samun sala'a ne wannan ka'ida ce daga cikin ka'idodi fiqhiyya wanda yana cikin ka'idan su na ashirin da tara. Wata muni ne wasila mu ne ni tsari zuwa ga Allah da zara wata ala mu san cewa ayyukan da za su san da su zuwa ga Allah ne suna da yawa. Wai ka bari ba da ka san cewa bai za su yi bauta kuma ka suka ce wai ma ma na kuma wai la yau da ila la yin zulfa. Wai su ma suna suna bauta kuma ka da sun so kusa da su. Sai don wanda yake bauta gunki ma yana yi ne da yin kusa da shi. Ai min ba da abu da mu da muke bauta Allah mu ne da wanda kusa da Allah ke nan. kusa da Allah ɗin shi da sai mun shirya wa kan wasu ayyuka da fara yi don su na rami filikin nan wanda da su ne za mu so fadar Allah da baraka wata ala. Alwasa'ili da lafi da baraka wata ala malamai sun yi sabani a kan cewa wasa'ilin guda nawa ne. Wasu ya suka ce akwai cikin na wasu alkhairi mutum zai dinga aikata ayyuka na alkhairi wanda da wannan ne zai kasance ya samu tsani tsakanin da tsakanin zuwa Allah da baraka wata ala. Kuma idan ku karanta a cikin wannan ayar wasila ne su guda wasila ne suna daga ciki cewa in kun kun ji kun Allah fa tabi ne ku Allah in kun kanta ce kuna son Allah to ku bi abin Allah ya sallama Allah tabaraka wa ta'ala sai su shine mutaba su nabi fil aqwali wal afali wanda ba daga suke cewa wannan shi da mana ki cewa sunna alun nabi wa aqwalun nabi wa tirada su nabi ko ne wannan gano annabi sallallahu alaihi wasallama ko ayyukan da yayi ko abubuwan da ake a gabansa ai tabbatar da su shi ne kuma su fadira to da waɗannan ma mutum zai iya samun matakala ya zama kusa da Allah tabaraka wa ta'ala akwai kuma ayat da take cewa wazir nan saka ba allazi ne yuna na bombin ga dami wala shi yuridu na wata wala ta ko ina ta an turidu dinan da ya duniye wala ta ji mana falla kalba wa zikri na wata ba hayo kan amru kullu ku ba ka da ayat da jiya muka ji wannan aya ta so ne in ji su malamin kan tana ko malamin tasiri cewa ta so ne akan ahlus sufa mutane nan da sun kai kamar ko ɗari hudu ko ɗari hudu da wani abu wanda su ba su da aiki ne zama a masallacin alaihi sallallahu alaihi wasallam shi alin sufa aka ba su wani masallacin madina ya a arewa da rauna alaihi sallallahu alaihi wasallam da aka ga wani ɗan gini da aka yi bisan tudu yana da jan kafin yana da wasu kara ko farare haka mutum ba aka samu wannan gurin nan ne inda aka tabbatar da cewa alin sufa da suke zama su ba sa komai abinda suke kawai kuna rabon bin gada da alshi suna ambaton Allah ne tafiya da ya mutu sannan talatin sallama ya samu abu sun samu ibe samu wasu na tare da shi Allah ban gizi ya masa wahayi cewa da ya hankali ya zauna da su su ma waɗannan mutane domin ba su da aiki a gaban Allah malamai sun maganganu da yawa akan cewa me yasa aka ba shi talatin sallama cewa wai ya yi hankali ya zauna su domin su lokacin da mutum ya zo zai zauna da wani ibe ya kuli wani abin da ake nema ya samu din ba zai samu ba wannan kuma zai jawo wannan muyi magana kan abin da ya shafi annabi Musa da yake neman Allah tabaraka wataala ya hada shi da wani koyi karatu to sai aka hada shi da Khadir kenan kun ne fara cewa masa innaka la tasdi amma in sabra cewa ba za ka iya zama tare da ni ba domin ba za ka yi hakuri ka jure abubuwan da zan gaggaya ma ni ba yace a nakiya to lalle idan mutum zai zai bi shehi ko zai bi malami lalle sai ya ga abubuwan da ba haka yake su ba ba yake muhammad sullan ta'allumin ta'atan ba ke fi zulubin jari abadan kuwa malami ya kama wanda zai koya maka rafi idan baka ɗauki wani kasance da bin nasa da ba za ka samu abin da ake nema din ba wannan da ya ana masa magana ne ko ana magana da kamar yanzu musahaba ke nan za ka abokanci wani sai kayi wannan su Allah sun fa wanda suke zaune a garin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zuwa zauna tare da su ko ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da su to wannan yake nuna mana cewa duk mutumin da yake zaune a masallaci ba shi da aiki a manzon Allah a zo a zauna da shi akwai abin da za a samu cikin sabai ba wanda ya samu da sallallahu alaihi wasallam da za mu zauna ne ya rasulullah bin sallallahu alaihi wasallam ya ce masa جالس العلماء وخالف الحكماء وجالس العلماء سلف العلماء وجالس الحكماء وخالف سلف جالس العلماء سلف العلماء وخالف الحكماء وسلف وجالس الكبراء سوى سلف العلماء وجالس الكبراء وسلف وخالف الحكماء mutum bai ce masa da ba ka tambayi malamai ka zauna kuma da manyan mutane sannan kai mukhalala da wanda suka suna da hikima hikimar nan ne kamar mai da malamai suke faɗi cewa yuzuri mata mani sha kuma yuzuri mata sanda yuzuri kai da tsira a wani lokaci ana fasara hikima da malanta ko lokaci ana fasara ta da annabta ya yin yin da zoro a wajen karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan cewa abinda za ka yi jahilul kubara wa sayyid ulama wa khalid hukama abubuwan nan za ka yi ka dinga tambayan malamai in kana tambaya sannan in za ka zauna ka zauna da wannan mutane in za ka yi mukhalada yi mukhalada da wani suka kasance suna da hikima shi a cikin wannan abubuwa guda uku wanda ka zauna da shi za ka samu albarka ko za ka samu abin da ake yi a wajen sa shi ma da dai kullum abin karatu zai gaya ma shi kuma mai hikima zai gaya ma hikimomi ne su kuma manyan mutane za su gaya ma yanayin rayuwa ne wadda sun gajiya ko sun gaji karin jiya ga suna gani yau suna fata su gaji duk abin da suka gaya ma da zai amfani ka wannan bai je na cikin wasila ne da mutum ya ɗauka zai amfane shi malam ya cigaba da cewa mun riga mun sani cewa mai annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ayyuka da maganganu wannan zai fitar da mutum zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye haka ne idan mutum kuma ya zo ya kama ambaton Allah shi ma zai kusantar da kai zuwa ga Allah zai kasance shi wannan musahaba da tarihai ne ba na abokantaka da tarihai ne su kuma tarihai suna cikin mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala yake wa man yuti illaha والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأصل أولئك رفيقا كما وأن الله من جيد المسلمين كل من كان ساعة فاتحة صراط الذين أنعمت عليهم ثم مغان كراتون وشهد الله ورور من الشيء من سوى ومن يدي الله هو اللي يدي الله والرسول يدي الله وهو بعرف الله وهو من مفتاحية إنما يهاجمون الله ورسوله إن كان يكن الله لمنزوه عدل سكيه baraka sai kana ga Allah kadai kai ba maka rubutu ba ko kuma yanzu mun take Allah kadai annabi kawai take ya ka kai maka wani bika ba Allah ba Allah da annabi ba a rena su kuma yudi Allah wa rasula duk mutumin da yake Allah da manzo ulai kama allazina asama Allah alaihi zai kasance tare da mutanen nan Allah ba kije musu nima su ne Allah ba kije musu nima Allah ba kije wanda ya fara nima an an Allah alaihi da nabi annaba su ne mutane na farko wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara musu nima suna nabiyi na daga annaba ba sai zuwa yi wasu jirgira sai sadikai sai jirgira wani ba ta yi sai wasu kanar sun yi dai wasu sadikai na sai wasu kanar sun sadikai to a nan idan mutum zai abu kwantaka zai nemi sadikai walmar fi jini karini na hamim insanin fasalin wa'imbari mutum kullum ya yi mukarana da mutum to zai kasance na mutum yake ne idan mutum ya kasance mutumin girki ne za ka zama mutumin girki idan kana sai aka zama mutumin kirki ne ma za ka zama irin wannan saboda haka ake cewa kullum mutum zai abokantaka idan mutane na gargari to wannan kenan saboda haka cikin abin da ake nema wacce bi sabi da man anawa ilayya mutum ya bi hanyar mutumin da ya dawo zuwa ga halar Allah subhanahu wataala ku saba hasan da zikiri mutum ya abokantaka da wanda suke ambaton Allah su ne a rigo da suka san Allah sai daga cikin sariyai ya kuma baya wani shawari cewa abin da ya sa muke sai abokanci mutanen kirki domin duk lokacin da ka zauna da mutum za ka ɗauki ɗaya daga cikin halayen nasa malamai suna yin ba da misali da cewa in ka zauna da ke ciwon kuturta idan ba ka da ciwon kuturta zai rafe ka domin ciwon yana da raba malamai suna ba da misali idan ka zauna idan ka kawo ruwa ruwa asali haka kawai ke ba shi da wani matsala amma idan ka sa shi a kusa da wuta ya zauna kusa da wuta sai shafi min nan to zai ɗauki halayen da ya yi na farko shi ruwa yana da hali na mamaya na biyu kuma yanzu ɗauki halin wutar da zai ɗauki halin kura ba asali ruwa ba ya kura ya zauna da wuta ne saboda ka yanzu ya koyi halin guda ne dama yana da halin sa na mamaya na biyu kuma ya samu halin wuta wanda yake kora idan ka zuba musu ruwan zafi kunan da zai masa ya ci asali kura wanda wuta za ta masa domin abokantaka ɗin saboda ka lokacin da mutum zai zauna ya abokanci mutane da kirki domin ya samu abin da ake nema a sabunin wani bawan Allah ya ce ina muku wasiya da wasu tsoron Allah a koye da bayyane sannan ku karanta cin abinci karanta bacci karanta yawan magana sannan ku dinka ku dinka kauracewa sabo da kuma talibai ko mutane ku daina ku dinka bari sha'awa matukar kuna raye a cikin ranar ku sannan ku resaci abokantaka da wawaye daga cikin halittu su ma'u su ma'u kenan ko sannan ku abokanci salihai wanda suka wanda suka kasance su ne masu girma mafificin mutane kairun nasu manyan mahuna mafificin mutane shi ne mutumin da ya amfani mutane wa kairun salami masu Allah wa sallam mafificin zance kuma shi ne zance da aka yi shi gajere ne kuma wanda ya shirya ku sani cewa abin da yake cikin amfani a cikin tsoron Allah shine Allah wani zai tsira da mutum zai ba shi dama ya aiki na gargari aiki mai kyau zai ba shi imanin kyakkyawa saboda haka la'asa ba wala nasa ba ne sai ta halitta ba da ko darajar mutum ko kuma nasarta su ko dangantakar ba wala ya kuma nasa kuma shaidan da kasar su mafasiri a bayu kada shaidan ya rukar da ku da yawan alfahari da iyayenku wa ajdadinku da kakanninku cewa shi baban tsawari ne shi kakar tsawari ai laraba sun ce an ba su nubuli kasu lil abdi adawa abi adawa abi an ba su nubuli kasu lil abdi adawa na hannu wa abi wajen lokacin da mutum da ke abubuwa guda hudu za su halakar da shi an ba su nubuli kasu lil abdi suna halakar da mutum ana ya ce ni dan ni ba wanda ya ce abu kaza wani hannu mu ai mun kasance abu kaza wa abi ko babana babana ta karfi a kula waje ci ko kakana abubuwa guda sun duk suna da kada mutum saboda haka ne ma ko an san ko hadisi ba ne su da ce man bata'u man man man bata'u amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aiki sa bai tada shi ba to daga daga kuma ba za ta kai shi ko ana ba saboda haka ne wani wa yake cewa a cewa bi nafsika la yakhlika kun sharifan kuma yake min sharafi bilad yana kiran mutane kar ijabin kaka da baba ya sha makantar da su babanin su wane ne kakannin su wane ne ya sha makantar da su to sani cewa bi nafsi ka lari a cikin kawai shari'a da kanka ne za ka zama mutumin kirki ka zama mutum madaukaki ba da dangantakar kakannin ka da iyayen ya ce ka bi nafsi ka lari a cikin kawai shari'a kuma ya ki yana sharafin bilalu shi wannan haihuwan kawai baya isarwa ya zama da mutum ya sami sharaf ya samu mafita a sai ka tashi kayan aiki ne saboda haka wannan ma yana daga cikin abin da shi wannan ayatu ne gaya musu shi kuma mutum rune shaidan kullum abin da muka riga muka sani ne shi shaidan inda shaidan na kuma a zuwa na musu zuwa a shi shaidan din nan abokin gaban mu ne mu rike shi abokin gaba wannan shi ma tsarin shi suka bada cewa inda gaura an su kuma ba su sai asalin fitsari aiwa ne mai daɗi tsarkakeke amma ya rikice ya zama wani abu daban wallahi yuridu hayya min al-mayyit ويريد الميت من الحي Allah tabaraka wa ta'ala yana fidda abin da ya kasance batacce ne daga mutum mai rai sannan ya fidda mai rai kuma daga batacce Allah baki ne na ka yuridu hayya min al-mayyit yana fidda raye daga batacce sannan kuma yana fidda matacce daga mai rai duk da malayan tafsiri suna ba da misali irin wannan abubuwan cewa misali ko yi abu ne matacce duka da an tafi da ko na gaza ne ko na agwagwa ne ko na zabuwa ne ko na hankaka ne ko na wani ne daga cikin dabbobin da suke yin koyi misali amma kuma har yanzu Allah ba miji yana fitar mutum rayaye a cikin mutumin da yake mutunci tashi in kana karanta tarihi sabani sallallahu alaihi wasallam za ka samu ne yayi fada da Annabi sallallahu alaihi wasallam fada sosai Allah tabaraka wa ta'ala idan yi girbe shi da shi to ta fitar rayaye a cikin wannan ma malamai suna yawan kafan wannan kuma ya faru da yawa sai sabani sallallahu alaihi wasallam da yawa da suka iya Annabi sallallahu alaihi wasallam suka iya addinin nan Allah tabaraka wa ta'ala bayan girbe su sun tafi za ku da mutane girgi daga cikin su yubridul hayya min al-mayyit kenan Allah wani lokaci ko a samu yubridul mayyit min al-hayy Allah ba kike fitar mutum je mutum daga rayaye wannan kuma wasu annabawa Allah ba kike ya jarrabe su da matan su ko ya su bi su ba su ma wannan Allah ba kike ya fitar mutum kenan su dai rayaye da mutane girgi amma ko ga mutum daga cikin su to wannan dai yana daga cikin abin da wani malami ya faɗa yadda yana da kyau in karanta wannan aya karanta shi cewa alwasai dai abubuwan guda hudu ne na farko wata wuri ne wasila mu nemi abu tsayin tsarin zuwa ga Allah da za su ta'ala ayyukan da za su sanar da mu zuwa ga Allah ayyuka na da'a na biye wa Allah da rabbul alayya cewa ba wa da gushi bane aikata ayyukan da ke fili da kuma lafiya amma zai hada da wannan abubuwan zai hada da wasu bi sabila man ala bilayya ya da da kullum mun ji gona la fa tun ni gona duka wannan wasa'in ne duk wanda ka dauka zai kai ka to da idan wani ya dauka ya ce zai bi wani bawan Allah ya yi zuwa ga Allah to aya ya karanta ba ya bari ra'ayin sa kullum ma ne suna ba da misali cewa yanzu idan kana nema karanta maka alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar za ka karanta ba shi ba za ka ce ma wani wani wani wani ne ya gwajo shi kana son annabi ne da hadisi ya ce ba a yanzu sai mun karanta ba ka alwani babu kira annabi da hadisi za a samu amma za a samu a ce wani wani ne karanta da wani wani ne yi saboda haka in malamin suka karanta qur'ani za a ce wannan malamin qur'ani ne suka kawo shi yanzu kana zama karanta qur'ani sai ka ce wannan riwayar wane wannan kira'ar wane ne misali ka ce riwayar wani za ka ce kira'ar wane za ka ce riwayar haf za ka ce kira'ar haf misali in ka faɗi wannan lalle ba za ka ce dai dare na annabi bane su waɗannan su ne suka gaji a kula da su suka kawo maka haka ne idan kana neman hadisi yanzu wannan da kula da suka iya faɗa za ka samu cewa sai ka ce a buhari ne rojo ko muslim ne ko ibnu majah ne ko nasa'i ne ko wane ne ko tirmidhi ne sai ka faɗi ne wane ne wannan sunan su ba da yana haka ne idan ka zo kana neman karatu fiku za ka ce dai wannan karatu kan ina ga yajin gina ne da imam mali wannan kuma yajin gina da imam shafi wannan a wajen muhammad wannan kuma yajin gina da wani duk sai ka faɗi arbabul madani nan ne kace na wani haka ne idan wasu malamai suka tafi bangaren wanda muka karanta yanzu cewa Allah bai ji ya karin sallallahu alaihi wasallam wa sallam kada wa alladhina yaquluna rabbuna bil ghadati wal ashi yuriduna wajha su wadannan abin da suke yi suna abin da yake zuwa tun da sunnan su suna tsarka kere tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah inna bil jasadi wa ghasal idza sala sala al jasadu kullu wa idza fasala fasala al jasadu kullu ala wajhi al qalb usul da bai wannan su abin da suke nema a tsarka kere ko a tsarka ke rai ko a tsarka ke zuciya a cikin jiki a cikin salatu sallar ya shafi wani tsoka in ji ke duka jiki ya yi kyau ita ba ta duka jiki ya ba sun suka dawo ne sai kuma da wani ke ce musu sun ga ajiyar cikin mutane na farko da yanki sun a da sufa ko kuma ta musu sufa ne wanda kuma abin da muke faɗi na karatu sun fasi abubuwa guda biyar ne usulun tsari usulun tsari da sufiya kamsa guda biyar ne abu na farko abin da suke yi shine a abinda suke faɗi na farko shi ne za a yi abu ɗaya abu biyu abu uku abu huɗu har guda biyar na farko dai san wallahi fi sirri wal alaniya abinda suke faɗi su ma a ji tsoron Allah a boye da bayyane shi ne ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin usul din nasu abu na biyu ko shi ne ittiba'un nabi fil aqwali wal af'ali abin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin magana da aiki shi ne abin da yanzu aka faɗa da sunna na biyu kenan na uku kuma al'irab al'irkarin istikbali wa ibari a kawo da kai gabarin halittu gaba ki daya a wajen wurin dukkan roka ko sun juya maka baya duk ba ruwan ka kawai yadda fuskanci Allah abu na hudu a arida al'alil wal kasiri shi ne mutum ya yarda da kaɗan daga yawa duk daga Allah ne na biyar arruju ila Allah fi sarra'i wa sarra'i a dawo zuwa ga Allah a wajen da ake samu aka samu abun ba da yayi shi ne sarra'i lokacin da aka samu mai daɗi kuma shi ne sarra domin za a samu wani lokaci dole za a samu game da wasu karanta a kaddara za a samu a cikin kaddara akwai mai kyau akwai mara kyau akwai rulli wa murni to duk lokacin da aka samu arziki na lafiyar sarra'i wa sarra'i sai a dawo zuwa ga Allah in an samu farin ciki ma a dawo zuwa ga Allah an samu mutu aka fi sama a dawo zuwa ga Allah saboda haka wani mujikin suna yake cewa shi ne duk abin da ya faru ko mai kyau ne ko mara kyau ne shi yana dawo da shi ga Allah saboda haka yake cewa a cikin wani baitin su cewa idan an samu abu mai kyau ma daga Allah ne an samu abu mara kyau ma daga Allah ne saboda haka wannan dai a suke suke nan abinda sufaye ma suke wannan ne suke wannan aya ne suna magana ne zuwa kan wasila a suke suke nan shine ƙarshen karatun mu da ke yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa me da tsawon إلا الذين إلا الذين إلا الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله أو ليبتغوا في العذاب يوم القيامة ما تستفيد منهم ولو عذاب أليم mun ƙari da karatun da kuma yin kwaɗa jiya cewa aya tana da faɗi tana da maganganu da yawa amma ko abu da ya kuma kaɗaɗe za ku su da shi za mu gane abin da suke ina da suke kafaru sani wannan wanda suka kawo ce لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا لأن الله بيجي يثبت abin da yake cikin ƙasa kan gabaki daya wa mislahu a zaki kawo musu wani abu tun kacin wannan ƙasa gabaki daya mu awo tare da su tare da shi a kawo ƙasa a kawo abin da yake tare da ita da yafta dubi domin a domin a fahimce su min azabi yawmi qiyamah diga azaba ranar kiyama ba su kubule min Allah ba kidi bare ka biyo wannan ya fushe su ba walau azabu nadim ai azabu nadim ya tabbata gare su azabi azaba ne da take ko wata ka sadar wannan ra- wannan rana ita ce rana ke cewa ta rana kiyama yawma yasirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idin sha'anu yughni rana ne da baba yake gudu wa babarsa rana ne da uwa suke gudu wa ɗanta rana ne da aboki yake gudu wa ɗan'uwansa wannan ranar ita ce ranar da yau mala ya fa umaru wala banunun illa man asallah bi kalbi rana ce da dukiya ya duba ta amfani sai mutumin da ya zo da dukiya wanda take salima salima sarki shine abin da ku tsaya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alayhi bi zalil mungazati don zuciya ba zai kyau wanda duk abin da ake nema ba da yake ba saboda haka wannan rana rana ce abin tsoro wacce ya kasance wai mace ma tana da ciki sai ta haifa- sai ta haifar da abin da ke ciki nasa ba ta sani ba saboda tsorita a wani ranar kiyama suna da yawa amma dai wannan suna da gaske yau mai tsirin masu mai nasihi ranar da mutum zai gudu wa ɗan uwansa wa ummihi wa abihi baba zai gudu wa wa ummi wa abihi ɗa zai gudu wa mamarsa baba ma zai gudu wa ɗansa wa sahibatihi wa banihi mutum abokin zama da kansa wato zai gudu musu sai kuma a kuma daga saboda ta saboda abin da yake na ranar abubuwan su wannan rana ne rana ce wanda ake gaya masa ana ce masa alhafa ana ce masa yawmul qiyama ana ce masa yawmul tazabun ana ce masa ana ce masa kuma yawmul qiyama dai kamar da malamin tafsiri ya sa ita a wannan rana ko mutanen da labaran su ya wala su ga wanda za su abin da za a yi na wurin tashin kiyama kamar lokacin salloli guda biyar akwai wasu kuma wanda za su ga za su ga ranar kamar kamar shekara dubu ne wa inna yau wani inda rajin alif sanatu bi masu hudu su wannan ranar za su ganta a yawon rabi akwai wasu wanda za su ganta a ranar a yawon layi a yawon layi shi ne yau mata arujul mala'ikatu wal ruhu yau arujul mala'ikatu wal ruhu fi ilan biyu min kanin gidaru kamtina alfasana su kamar shekara dubu hamsin za su ganta kowa da gwagwadon yana da abin gije ta zai ga wannan rana su ne mu ne bayan Allah da tsari hai za su ga wannan rana ne tun da tsalloli guda biyar ne a za a al'asar gari ba ita ba shi ke da an zai gaba wasu Allah ban gije ya ba su da cikin su ta hannun dama wasu ma a ba su da kyar da ya za a ce za a ba su ta hannun dama kan amma idan sun sha wahala domin an ce wani hoki ba hoki ba ko duk wanda aka masa a isabi ai azabtar da shi ko kuma wanda hoki ya hoki ba duk wanda aka masa filla-filla kayansa ya sha wahala shi ne yawo duk da dai ba zai zuwa maganganu da yawa cewa abinda zai faru umurin ya biya ne ba ya fi ba ana riga ana wani ya riga ya yi kawai bayyana su ake malamai suna ba da tarihin cewa suna ba da hikayen cewa a biliyar kiyama wani ya zo da kayan jinsa ba gwada masa ba daidai da mai ne an gwada ma ne ta yi ba min gudi ba goma kayan ma gudi jirgin da mai ba mai ne an gwada masa an ce ya zai nemo an tsara su guda ɗaya kawai za a ba shi daga da ya shiga aljanna sai su suka ba da sai ta a shi ai na ta an duba ma duka na su sai a ne haka nan guda ɗaya sai su kawai domin biyu ba su kuma na ba su kawai da sai ba shi sai sai aka ba shi suka san sai shiga aljanna sai a ba shi sai lokacin da ya sai zo sai ɗauke shi sai zo sai ɗauke shi to malamin sun baka kanu da yawa abin da ya rike so ba mu su ayi ba kuma dai a wani mota a yi ko biyu za mu dinga magana a kai lalle a biya kiyama Allah Ubangiji yana bawa surunan fa'ari su ce to, ana bawa annabawa su ce to, ana bawa bayan Allah su ce to. Wani zai ne tambaya cewa an ta zaɓa da littafi tarun dama da tarun hagu. Da Allah ya nabi waye da zai ba da kuka littafi da aka ce da kowane da ba da kuka. Sai ce ina zai na abubakar yake a rubuta da ina a cikin rigar da ya wuce. Akwai da suke wucewa ba tare da hisabi da ikabi ba. Shi kafin a ce an fara hisabi ba ya riga ya wuce kawai ya shiga aljanna. bayyana na wa shi ne mutum zai fara kai da tsaron dawa shi ko da abubuwan da muka faɗa ran nan cewa shi adalci shugaba ne ai shugaban da ya adalci a cikin sabai wanda ake ce masa amirin mu'minin na farko da ya gaji ba duk da su duk da ya saka da sallallahu alaihi wasallam ududu duka duka su ba tsare su ne amma shi sai na Umar shi ne da fara ce masa amirin mu'minin farko ne wanda aka fara ga wa Khalifatu Rasulillah shi ne Sayyidina Abubakar ana ce masa kalifatu rasulillah da ya rasu bayan shekara biyu sai aka nasa sayyidina umar cewa shi ne kalifa yanzu sai ana ce masa khalifatu khalifatu rasulillah khalifa khalifa manzo Allah kaga da mu yayi ce to me za ka ana ga masa to duka mun nan ba mu ne ba ne mu ne to shi ne shi gaba sai masa amirul mu'minin shi ya fara shi masa amirul mu'minin da abin da yake fada khalifatu rasulillah kaga da ana ce masa khalifatu khalifatu rasulillah sai ka fara ga masa amirul mu'minin saboda haka wannan aya din tana magana ne tana tsoritarwa akan cewa lalle kafirai a ranar kiyama ranar da suke cewa ranar da suke cewa ne a yau mai zurul maru ba tsada mare dawo mai kullum kafiru ya ne da rikun tura ranar da kafiri ce ga abin da yake gaban sa ne ce ce ina ma da ne ma zan kasance kaza don me yasa domin a su dabbobi nan da muke gani akwai wanda suke da kaho sun guri ne sun guri mara kaho Allah ba shi zai musu hisabi idan ga musu hisabi abin da ta musu ku ni jira ku kasance turbaya to shi ma ranar kafiri yau bai zuru na ruwa kan da bai dawo ya kowa da kafiri ya rai da ne kudu guda idan yin ruwa ya ga abin da yake gabansa azaba ga zabaniyawa mutum goma sha takwas zabaniyawa mutum goma sha tara in ka zara da duk lai ramanu rahim Allah ban gidi zai maka tsari da zabaniyawa harfa guda goma sha tara ne wuta na jawuwa suna janta suna cewa a bata da cikin albarta da kamo kaburai da munafukai suna janta ana jan ana jan wutan wutan tana jawuwa to kaji ya ga wannan abin da zai ce ya yi da ni wuce turawa ina ni ma da ranar zan kasance kaza kawai shi kenan na huta Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana a wace ranar kiyama abubuwan suna abubuwan suna da tsauri sosai ba su da sauki to da wannan ayan tana magana ne kan cewa idan ka ji ga abin da yake gabansa na azaba sai sai ina ma da azaba ne duniyar nan abin da ya kasance cikin duniya da wani abin da yake cikin duniya domin na fashi rai na a wannan rana saboda abin da ya gani na azaba Allah ban gidi su bara ka samar ba ko da misali za a ba shi duniya ce gashi an ba shi ta ya zo zai fashi kan Allah ban gidi bara ka samar a wannan rana an riga an gama komai Allah ban gidi zai hanye cikin azaba mai radadi Allah ban gidi ya kiyaye
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم نعم الله سبحانه وتعالى يقول سوى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم سوى إن الكافرين سنة أقولين ina ma da za a fito su daga cikin wannan wutan bayan sun riga sun shige ta kuma an bai kare ne min da wa kare su ba ba ba su da bane cikin wannan wuta wannan azabun mukimun suna da azaba da suka rike eh ya tabbatar ji a kan su babu abin da za a musu ba za su cikin wannan wuta ba domin in suka shiga cikin wuta suka yi maganganu suka yi maganganu suna cewa ya maliku ya maliku ka kira Allah ba gidi yadda ne na rabu kira Allah ba gidi ba ruwa wannan hukuncin wuta ya ce irsa ubiya ko ku zauna cikin zauna a cikin wannan wajen kuka ai ba wasu fita bane to shuka kure kenan su dai kafure na kan ce duk mutumin da ya mutu yana kaji bai karbi musulunci ba to shi zai tabbata ne a cikin wuta kuma da kullum ma zai suke faɗi don mutum ya kasance ya mutu yana sabon Allah ne aka ce to abar al'amarin a hannun Allah a cikin mutiyar Allah cikin Qur'ani yana magana ne kan bisadul hikimanci yana magana ne kan bisadul mashi'a zai faɗi duk wannan maganganu kuma zai faɗi cewa kafirin da ya mutu bai karɓi musulunci ba ba da wani wani annabi ne to shi ka san wuta ne kawai tabbatin ce amma idan mutum ya mutu ya karɓi musulunci wanda annabi ko kuma ya musulunci amma dai ya yi sabo ya yi abu wannan mara kyau ya zo da rikin gaskiya ya yi abu ya na ya neme shi ka fi san daidai lahira a bashi kawai ana yana zaɓen gidi ya gana ma zai ji a daga suna ba da misali abin cewa kamar in aka yi hanzarin mota ne ya ka hanzarin mota abin da ake fara dubawa za a dubi wanda suka je raunuka wannan ya je raunuka an daure nan an ja nan an gano shi yake fara lura da shakai da sa masa magani me yasa fara lura da gawa a wanda ya riga da ya mutu to wanda ya riga da ya mutu nan shine kafiri ke da shi ya riga ya gama shi shi musulmi mai sabon Allah shine wannan wanda ya aka gari yake da daure daure da an daure nan ai nan ma ya kare ai nan ma an dinke ai nan ma an make nan ma an gama an masa kaza da kaza shi shi ne bai gama da shi ba shi ne kama shi ne wanda sai gaba shi shi kan dai a halaka amalan taliya ne ko a kar sai Allah ba ya yi wa alimi eh ya kawo ga me kyodi yayi ga ba mai ce ya hada wani lokaci nan ya dan ji amana wani lokaci nan ya dan ji rashin gaskiya wani lokaci nan yayi abin da bai kamata ba to shi ne wannan mutumin gashi nan an yi da shi an kawo shi likitoci shi suke neman su yi magani ko za a ce wa ya rage dare ga gudan su a ware gawo a gefe su kan fara gagawa su to gawa wakil nan su ne misalin gawarai me za a yi da gawa ta bunnewa kawai amma wanda ya ji ciwo gobe ko wani ciwon na wanda ya karkare ko kare ya gawa da za su gare tashi insha Allah haka ne ko ana samun wanda ke da tsawon rai duk asibitin da ya zai tashi to misalin musulmi wanda ya tafi Allah ya gobe ko jini ne zai bari kaga yau ya zo da wani abu mara kyau gobe ko jini ya zo to shine wannan mutum sai ka samu wani lokaci su kafirai din a wajen rike amana a wajen gaskiya din wani lokaci sun ji wanda muke amsa sunan mummunan musulunci ko kun san me yasa yanzu misali in ka kana so ka tafi kasar ingila ko kasar amerika ta je kai gudun cin jirgi in aka ba ka rana da lokaci don ka zo insha Allah za ka samu jirgi na tana jira ka in kai ka ɗanka ne ka rage za ka ga kujerar da tana jira ka in kuma ka zo wani jirgi ya tashi ba mai zama a kan kujerar nan hukun san me za su ce wannan su suna wannan ne saboda kasuwa sai saboda kasuwa ne suke to mun kuma an ce mana wai saboda Allah ne saboda haka kullum malamai suna kira mu da cewa mu yi kokari muna kamanta amana muna kana muna kamanta gaskiya kamar da Allah ya san mu sai alaikum bisilki fa inna tilka yadi ila dirri ila dirri yadi ila janna wala yazalu rajul yasduqu wa yataharra tilka hatta yusaba ila Allah siddiqan wa iyyakum al-kadhib إن الكذب يهدي إلى النزول ولا يزال رجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب إلى الله كذابا يقول كريمنا كما تعالى صلى الله عليه وسلم يأتي كذكيا سنة شيئا وعلى زوا كريم كذب يرنكم يلا شيئا زوا كالجنة mutum bare guje ba yana gaskiya yana kazzaro gaskiya Allah bai je rubuta shi mutane masu gaskiya haka nan mutum a nan kira ne su mu kiyaye ƙarya domin shi ƙarya yana shirya ne zuwa ga mutum na tujara da tijahi ko wani lamarin da tijahi idan mutum yana aikata aiki na bujuru na fajirki to zai na shigar da shi ne zuwa ga aikin da zai kai shi zuwa ga wuta idan mutum yana ƙarya Allah bai gizi zai rubuta ya mutane masu ƙarya ne yana sauraron ƙarya Allah bai gizi zai masu ƙarya wannan shi ne a cikin cikin nan inda ayar da take nufi wallahu a'lam
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
نعم. Mun dawo ga mutum zai kenan cewa ita shari'a musulunci ta hana abubuwa ne guda ashirin da biyar wanda hukuncin duniya. kowane ɗaya cikin guda biyar ne yana rabuwa da guda biyar na farko akwai itikadiya shine an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa an tumina bil qadari khayri wa sharri yuhdi wa yudhi shine da ɗaya daga nan sai ibada ibada kuma shi ma yana rabuwa guda biyar daga nan sai mu'amala shi ma yana rabuwa guda biyar daga nan sai uba shi ma yana rabuwa guda biyar daga nan sai mukaffirat shi ma suna rabuwa guda biyar to yanzu mun zo ɗaya daga cikin abubuwan da muke tsara huluda ta ke ana cewa kowa ta huluda shi ne batun tsara din da ke da huludu Allah ta baraka wa ta'ala yace wa zaliku wa zalikatu faqtu ayyahu ma jazaa'u ma kasabana qala min Allah Allahu azizun hakim cewa wannan aya tana maganar hukuncin tsata ne malamai sun maganganu da yawa akan cewa an ce wa zaliku mutumin da ya tsata na miji wa zalikatu da mace da ta yi tsata kowace a cikinsu faɗaɗo a yi yawa jama'a su taru a yankin hannayensu ba na a yankin hannun dama kowace ɗaya daga cikinsu a yankin hannun dama su zuwa kudu kamar yadda suna ta bayyana cewa in mutum ya yi tsada rufin dinari mu a gasa wa ba da kiyar kenan ko fasa'ila ko abin da wuce wannan to in bai dawo da abun ba za a yanke masa hannu to idan aka yanke masa hannu ya sake tsada ba aka sai a yanke kafa ya sake ba a yanki da yawon ya sake ba a yanki da ya gaba su ba da su basu ya gama yanki ya wata wuraren da ya gaba da dukkan da kawai ana samu yanzu wasu mutane ko ko asibi bai da kowa ne za a ji a yi sata za ka ga mutum ba shi da wani za a kai shi amma zai fi hikimar da za a yi sata ana kuma wannan labarin yana faruwa mutumin ya kware a sata za a zo da shi ce inda za ku balla kofar na ko ku sare kofar nan za a yi sata shi to sai ya yi ɗaya aka yanke hannu dama ya za ki aka yanke kafin abu nan guri ya za ki aka yanke nan ya za ki aka yanke nan aka yanke inda za a yanke aka za a yi wani gudun shi ka ba ya zafi yanzu haka wasu malamai suka ce domin bare da yana ba ai ai bala'i ne ko musiba ne Allah bai ji ba ka yi yaro ko wannan ba shi da ruwa an yi abin da ya kamata a yi na a gane cewa an masa hukunci ko alaƙa da shi to bai bari ba malamai suka ce wa menene hikimar ake yanke hannun dama daga nan idan aka yanke hannun dama wani tsarawa ne in ya bar gari ya je wani gari daga ya zo aka sallama kake a bai sa da wani dama kanka kanka gaba wani a dama wani tsarawa ne a ji tsarawa ba kun tsarawa ko ne dama abin da zai fara faruwa a gidan abin da ya zama su ba ba gaskiya kai abin kunya mun kan bai kamata a kanka a nan wuri domin duk wanda ya zo neman yan gidan za ta yi za ka wajen gidan barayi ne karfi da hannun damar sa ko an yanke masa hannu ba to dole ba mai kawai ke nan hijira daga wanda bai zai kowa ne kai daga ya tana gaisa da shi kuma ya ce to ko ba ma an ga me ya faru ne abin da aka yi ne za ka da idan wani ka yanke za su gane da wani da na yankewa ana yanke wanda ya mutu akwai da yake yankewa din yanan idan kuma an da ne za su gane wuce guri ko za a gane su a lalle wannan farawa akwai hikima sosai cikin shari'a addini musulunci ya ga mutum ya yi kaza masa kaza ga daftarwa ne wani ba zai sake yi ba ta'zir ne saboda haka amma dai yanzu mun zo wani zamanin da abubuwan sun zama wani iri amma wannan shine hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala Allah bai yi ce a yanke hannayen su na yanke ni kuma aka ce fakka ko ba mutum da ne zai ce na gawa ne ya yi tsada kawai na yake wata su a fakka ku jama'a ne sai a kayan sai hukuma yanzu aka yi wannan hannu to da za a bi ba ta ba da kara wannan shine sakamakon abin da za a mutu na hukuma na kuma shi wannan mutum ya namijin da mata ta bacin nan domin kullum shi musulunci yana magana ne tsakanin musulmi da musulmi ko inda musulmi da da musulmani kamar yadda abin musulman ta faɗa duk da rasu lalla kullum alƙur'ani nan kamar yana kiran maza wajen yana kiran maza wajen ya kuma na kiran to an kira mata da maza ko wajen lai suna an suka yi mata da maza ke kira da za a yi mata ta ba da kara wannan shine hukuncin da za a musu yin Allah hukuncin da daga Allah ne Allah shi Allah azizun ai mai rinjaye a duk al'amarinsa hakimin guni ne cikin halittar ɗalibai sun maganganu da yawa akan wannan magana ɗin da muka fita cewa menene hikiman da ya sa da aka zo maganar sata fara da namiji aka ce namiji shi ne wanda zuciyarsa take bushe zai iya sata zai tafi na bai fada ma domin ya yi sata amma mutum suna da rauni ba za su iya amma in an zo aka ce a zane su a zane a cikin zura da nur mace ne take da ƙarfin ƙoƙarin la'ayi da na kuma ba da miji ba saboda aka aka fara da namiji a nan aka fara da karkashin wuri ko wani malami da wani mutum yana sallah a masallacinsa sai ya yi da abin da mara kyau sai ya sallama da masarai sai yana so shi lalata da ita sai zai masa ba damuwa zan ba ka kai na amma ga sharaɗin guda ɗaya sharaɗin shi ne ka sai a bayan mijin nan nawa kai sallar kwana arba'in don na abin da ne ka zo mai lalata shi kenan tun da yana neman wannan abu to insha Allah ko zai shiga shi ne ya bi bitin da nan sallah azhar ne asar ne magariba ne isha asuba kwana arba'in ke zama tsallakewa washe gari sai ba gari shi ba sai sai leko tace wani wani kan baya ne aka ce na wani ya magana ko ne a ai Allah ba gida kanka ke min zuciya inna salata tanhar al fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi akbar wani lokaci ma ba da yasa sirri yan da alfasha suna fassara shi da zinai inna salati salatin da kake gani tanhar al fahsha'i tana hana aikin alfasha da aiki ayyuka muna idan kana aikata ayyuka muna na kawai mutum ya rantsa da Allah ya sallar gare ba ta cikin alƙur'ani ga malami ba wani malami ne ga shi ya sallar fara a cikin yanzu duk abin da yake sha'awa da zina Allah ba ya fitar masa zuciyarsa saboda haka shi zina abu ne wanda suke yin sa dai musulmai ne kullum muna faɗi cewa shi al-muslimu ga muslimin muslimu da min lisani wa yidi musulmi ne zai aikata zina domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni huwa mu'min wa la yazni zani hina yazni huwa mu'min mu'mini kalmin imani da bare ba shi dama ya zai yi dama kalmin imani da bare ba shi dama ya zai sada ba musulmai ne suke sada musulmai ne suke zina amma mu'mini ba sa saboda haka kullum ana kira mutum ya kokare shi ga wannan aji na musulunci din nan ya hawo aji na imani domin idan mutum bai shigo aji na imani nan ba abin da ke mun tsoro ko ma bayan in ba ta kokari ka promoting ka ko ajin gaban ku za ka wuri bitin ne ko in ba kai kokari ka promoting daga nan ajin ka ko wani gaban ku za ka wuri bitin bitin kuma shine ne komawa baya Allah ya kiyaye saboda kana magana yana da cewa in mutum yana sata ba musulmi da yake sata ba mumini ba la yazni zanihi da yazni wa mu'minun da Allah sallallahu alaihi wasallam mumini lokacin da yake tsaka ba mumini bane lokacin sunanta musulmi zaka samu ya kalmar da zaka samu kun sallah zaka samu ya riga zuwa sallah ba amma kuma ya jira aikata aikin nan zina wala ya shirku tsari ko yi ne shirku ko umini lokacin da yake tasar na sunansa musulmi ne ba mumini ba saboda ka tsata mumini ba ya yi musulmi musulmi ne yake yi sinama mumini ba ya yi a musulmi ne yake yi na
فمن تاب من بعد ظلمه وأحسى فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man taba min ba'di zulmihi wa asla inna Allah yatubu alayhi inna Allah ghafurur rahim cewa duk dai abubuwan da ake magana a kai wannan za mu so hukuncin nan ne don mu tutu gaba to idan kaman taba min ba'di zulmihi duk mutumin da ya tuba ya riga ya yi sata kai ba sai ya tuba yanzu yake da ka ta sata a gidan jiwa ne ne ne sata da kuka ta sata hanya ka samu ne muka yi to yanzu ya riga ya tuba ya bar sata ne wa sa amara wuce kyautar da ayyukinsa fa inna Allah ya tuba alai Allah ba zai karbi tuban nasa inna Allah ga kuro ne shi Allah ba gidi mai gabara ne kuma mai zai kai wannan kuma yana cikin abin da muka faɗi zai cewa in ka tuba ka ce ka bar sata to haƙƙin Allah ne su kafin amma haƙƙin ɗan adam da suna da suna bai ka kai su an yi satan waya a gidan wani an yi satan kaya a gidan wani kuka sata amma bai so ɗin shiga ba na tuba to ka su Allah ubangiji ya jawa nan amma kamar musu waye su kamar musu kayan su wannan shi ne a lokacin da kai fashi a hanyar guri kaza da guri kaza gure muka yi fashi amma bai wa kuntu ba kuntu ba wani to shi ke Allah ubangiji ya ce na haƙƙi amma ku bayar musu kayan su kun karɓi kuɗin su kuɗaɗen su da wayoyin su da littattafan su duk bayar musu kayan su wannan kan sai kamar in ba kamar ba kuma to in ka je lahira in kana da ayyuka masu kyau a yanzu ayyukan ka masu kyau a ba su in kuma ba ka ayyuka masu kyau za ka yi mura na su ne a ba ka shi a lantar ma kaya kuma kuma yanzu muka bane da zuciya idan an je za a yi gudun kaya duk wanda mumunanansa suka kasance sun kyawawa su dama ga inda zai duk wanda kyawawa suka rinja muna su kuma ga inda zai saboda haka mutane ko da sun yi aiki mummuna sun duba daga baya su tabbata sun biya adam hakokinsu wannan shi ne kamar yadda malamai suka faɗi na ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa alam ta'lamu anna Allah lahu mulku samawati wal ardi yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u Allahu ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah shin ku sani bane ai ku sani anna Allah cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala lahu mulku samawati wal ardi mulkin samai guda bakwai da kasai guda bakwai duk ya tabbata gare shi milkan wa qadar wa hamida Allah tabaraka wa ta'ala mallakar sa ne halittarsa ne kuma bayansa ne abin da yake so suke yi kullum an zari wannan aya ba ne suna ba mu misali cewa idan ka je ka gina gida ko ka gina daki ka bai fara ki sai ka je ka nemo kafin ya baka gyare gyare to idan sama bai zama kai da za ka gyare gyare na ciki wani guri ya kuma wani guri ya ba to ga sama nan da Allah bakin da shi kana dubban miliyoyi tana nan ba ku ne same ta ai ba kira ka fito duk su gyara ba ai wani guri bai kule ba ai wani guri bai kuje ba wannan shi ne abin da yake nuna bambancin halittar Allah da halittar Adam ke. Abin da aka gina ne sai ka samu wani shekara kaɗan ne ma abin yi, amma sai ka ga ya lalace wani ba ge gyara, wani bukata ge gyara. Ita kuma sama tana nan yadda take tun lokacin da Allah gida da ce ta har zuwa yau dinnan har ila an yi sallah a tsawon da ya har nan Allah gida sai da tsawai da ne ka sai babu abin da zai same su haka su za haka su za su zauna. Wannan ana nuna mana mulkin Allah ne da ikon Allah. Allah ta baraka da lafiya da kusan mai da sai mulkin da ne kuma na sai abu to azibu bane sha Allah ta baraka wa ta'ala yana azabtar da wanda ya so da azibu azabtar da shi bai gudu liman sha u maghfira lahu Allah kuma yana gafarta wanda ya so ya gafarta masa wallahi shi Allah kadiru mai iko ne ala kulli shi akan dukkan komai wa min ta'zibu wa maghfiratu azabtar wannan yana daga gare shi haka nan gafara ma yana daga gare shi Allah ta baraka wa ta'ala ya ga dama ya karbi gafara ya gafarta mushi ya tuba yalla ubangiji bai baka dama ka tuban ba to shi ke dai kai dai yana ko sai azabta da kai wannan shine kamar yadda kullum muke faɗi cewa kofar tuba a buɗe take Allah subhanahu wa ta'ala bai hana tuba ba ya ce ya ibadi ladin asrafu la taqulu bi rahmatillah ya ku bayina wanda kuka yi barna iri iri kada ku yanke kaunan cewa Allah ubangiji zai zai muku gafara kamar yadda ake ba da kisan wani mutum ta samu kwabani Isra'ila ne wayan da mutumin da ya kashe mutum ba zai shiga wuta to yace ni yanzu na kashe 99 ne to dai zai zabe shi ce ya za a yi ba mu abin da mai fasin zo ne wani ka yi sa kuwa shi zo na gaba kiya sai ka yi sa shi sai za ki zuwa ta wani malami sai ce to ina da tambaya yanzu mene ne tambaya ke ce tambaya ta yi ta ce an ce duk mutumin da ya kashe mutane casa'in da tara zai shiga wuta to ya ce da wani malami sai ya ce lallai haka ne sai na ƙari sa shi wani sai ya shiga wuta sai ce a haka su ala mutum zai gaba ta ba shi ke nan sai gaya mutum ya za a yi yanzu mai tuba ya ce to aiki ne na Allah in kan kare da mutum sai ka je tun da yanzu babu wanda ya kama ka kan yau ne kan kan ya bari da jaji Allah tun sai ka dawo duk aikin aikin yawa in ka je lahira Allah ba gidan sai ka mutum to da ka kullu a wajen wadan hukunci ana samun wani shi daukar azima ko ana samun wani shi daukar rufta wannan malami ke ba shi fasawar farkon abin da ya faɗa daidai ne amma bai faɗe shi a figar cewa Allah ba gidan ya gafarta masa Allah ba gidan ya ce la kada mutum bi rahmatullahi ko kar mu yanke kaunar zamu samu rahmar Allah ai duk abin da kai na zunubi ko na samu ana bakin da ga mutaba ina la zuru zunuba jami'an ko ayan qur'ani duk zunubin da kai Allah bakin da ga mutaba su idan haƙi ne na Allah ya kashe wani to shi ke ne sai wani Allah Allah bakin da ya ya masa hukunci tunda Allah ta babu wanda ya kama shi gashi nan ya kashe wani balle masa hukunci kuma ba a kama shi shikenan sai je in Allah bakin da ya je ya je wani Allah bakin da tabaraka wa ta'ala in ya ga dama ya masa gafara in ya ga dama kuma shikenan ya masa hukunci daga jire wannan ana gaya mana cewa duk abin da mutum ya aikata Allah zai yana da dama ya yafe masa yana da dama kuma azabta shi wannan aya tana magana cewa a dinka tuba ne zuwa ga Allah amma a yi tuba da a yi tuba da nasuwa abin da mutum zai yi in zai tuba ya tuba zuwa ga Allah kuma yana zambi kamar la zambala duk mutumin da yake tuba zuwa ga Allah Allah bai zai gafarta masa zunubi saboda haka ina ga lokaci ya yi zamu tsaya domin za mu tashi ya yi wa rasu Allah zai kalli ne ta yi kuri. Kara za mu ba ta jin ba kara? Na? Dole ya ce duk wani. Na, eh, ina ga kamar za mu a nan don Allah ba gida ɗin gobe zai tashi a Na. Ba ba za mu. Eh, za mu tsaya a nan, za mu tsaya kan wannan aya ɗin domin ruhu ne ko? za mu iya kan wannan aya shi maganar tuba din ma da akwai lokaci sosai za mu yi maganar ne mai dan yawa shi maganar tuba Allah tabaraka wata'ala ya ce mutane su dinga tuba idan mutum karatu ta kaɗan ne ya taɓa karanta idza ja'a ya ga alqur'ani ya ce fasa bi bi hamda rabbika wastaghfiru cewa wannan maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya ita suratul nazri ko ta sura ta wanda ta magana ta karshe rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam mala bin yi masa masalbi hamdi rabbika wastaghfir ya rasulullah ka yawaita tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala ka yawaita istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam da muka ji Allah muke da ya ce masa inna fa ta'ala la kamata mubinan da yake cewa Allah ma ta kaddama min zammi ko ma ta asara wa yimma ni mato alai ka ya ce ka salatu muslimin wa yusra Allah nasra azizan annabi nan Allah muke da yace wai a kaddara itima da yin tasiri suna cewa farata a kaddara a misali cewa da wai a misali annabi yayi wani abin da ake cewa da kamar zunubi Allah ba gidi ya ce ya gafarta masa Ayyuka sallallahu alaihi wasallam asumi ne bai taba sabon Allah tabaraka wa ta'ala ba kamar yadda ba za mu taba tashi mu tashi sama ba za mu taba tashi mu tafi sama ba za mu taba tashi ba to annabawa ba su taba sabon Allah ba Allah ba gidi masa ya yi istighfari idan ka zo kafin ka kara daga makarantar suratul ruhin zaka da Qur'ani ya ce kullu tasbihu rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويدلكم بأموال وبنين سلف سلف سلف وأرمال لا تسجد لله ولا ذاك أنا سوى كتوبة إجواء الله تبارك وتعالى إن كتوبة إجواء الله تبارك وتعالى زي باكو روا زي زيارة ورجمكو زي باكو أبنى كوكي لما يرسل السماء عليكم مدرارا ويدلكم بأموال زي باكو دوكيا zai kasancewa aya ɗaya da zai magana kan yusul sama alaikum bidrara wa yudulkum bi amwali wa banina zai ba ku ƴaƴaye wajallakun jannatin zai gyara muku gonakin wajallakun al'arar zai ba ku tsoramai na ruwa a cikin hakan ne wani zai tafi da za a yi ce wallahi abin da ke damu a garin mu fari ne ishin zai su ne bari wani zai tafi da ce talauci ne da jin yanki da zai kai su bari wani zai ce ba ma samun aikon ya yaya da su kai su bari wani zai tsoramai wajen suna kai su bari kai a yasa wani karatu ne ka mutane sun zo mabambanta suna fitan cututtuka kuma ba daga ba su magani dai Allah ubangiji ne yace qul tasabbu rabbukum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum bidirara wa yudrikum bi amwalin wa banina wa yallakun jannatu tilkal anhar Allah ba gidi a cikin aya ne mu wannan magana saboda haka in kana yin gibari Allah ba gidi zai baka dukiya in kana yin gibari Allah ba gidi zai baka yaya Allah ba gidi zai gyara ma gonarka Allah ba gidi zai gyara koranon kullum muna faɗi cewa idan an ce za a ɗauki ruwan durom ne ko kuma ruwan danki a je a cika gonaki ai ina ganin wannan su ruwan ba su biya amma da abin da iski ba da zai ba ruwa kuma gonar zai samu ruwa to mu sani cewa in muka daina iski ba ba za mu samu ruwa ba in muka yi iski ba Allah ba zai ba mu ruwa in muka daina kuma Allah ba zai rike ruwan sa saboda iski ba yana ba da ruwa ana kiran mutane da su yi iski ba na ɗaya ba Tura, domin nan dai ayoyin Qur'ani ke hadisi na sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu da yawa cewa a wani hadisi ya ce ayyuka na su ila rabbikum fa ila rasulullah ta yawmi sabila bala ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ubangijin ku domin ni ma kullun gari ya waye ina yin imani a wata riwaya su zuwa wata riwaya su dari annabi da muka ji Allah ubangiji ya ce ko da ba ni zali ya yi wani Allah ubangiji ya ce ina yake ina muke mu da muke sabon Allah da rana muke sabon Allah da yamma kuke zama Allah a yin kowane lokaci mu ne kamar da kuke ba da kowane lokaci saboda idan wani malami ya baka ya ce kai libari saba'in ko kai libari dari ko kai libari kaza yana so ka samu rabo tare a lahira babu abin da yake ba wa mutum ciwon kai a lahira sai kamar zulubi in ka je lahira abin da za ka fara zama da shi mala'ika da rika da duka ka da zulubi maganin zulubi kuma shi ne libari to in mutum ba ya libari ne je lahira mala'ika zai ma kara ko tare da duka to ya kuma yi kokari mu istighfari domin kar mu samu tarai alayira tarai da duka idan kai idan wani malami ya baka yace ke wannan sai ka ce wato ai na ya samu wannan ne alqur'ani ne faɗi wannan shi kuma yana abun yake da misali idan mutum ba shi da lafiya ya je asibiti likita zai ba shi magani wani zai ce mana ka sha paracetamol da safe ka sha da rana ka sha da yamma uku da a wuni wani ya ce ka sha sau biyu a wuni wani kuma zai ce ka ke gane to da yake damu ka ba sai an maka test wani kuma ya ce ka an maka aiki likitoci ba sa faɗa haka suna faɗa to idan kun yi zama bamu da lafiya ne muka je wajen malamai min da suka ce su aikin su ne sun ce sunan a tsarka da zuciya suka bamu magani da suka ce mu sha da safe mu sha da yamma mu sha da dare kina abubuwan da suke bada mutum kuma banda overdose ko eh ikai overdose da ba za ta samu matsala saboda haka suke bada istighfari ka karanta suke bada salati annabi ka karanta suke bada halala ka karanta duk kuma alqur'ani ya fi wannan alqur'ani ya ce ya ladina amanu sallu alaihi wani kuka imanin ku salati da salati da salati ai lalla kuma fa alaman hu la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam ya ce abdul maqulu ala wa nabiyyu yuka bi la ilaha illallah a wani hadisi ya ce a ma a wani a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sallama min sallama wa lam arzu yu tasbih ba irin wannan hadisi yana cikin hadisin da suna baka da yawo suna baka ba da hadisi da yawa shi baya jin wani ya ce annabi ya ce sai ya ce kullum sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda hadisin da ba su da yawa wannan hadisi yana cikin hadisin da ya rubuto cewa ma a sarrafa istighfara walau arif ya mutu ila mara duk mutumin da yake istighfari bai kasance almasuluna ala zambi ba ko da a rana ne su sabai ne misali istighfari ka tuba ka tashi komawa kamar yaro ne mai koyon tafiya yaro mai koyon tafiya zai tashi ya fadi da zaki tashi ya fadi to kamar haka bayan Allah suke fadar Allah mutane ne gajiyayyu na ce na tuba wani lokaci kuma shi ne irin da ya zaki wadawa sai ka zaki tuba sai ka zaki duba sai ka zaki duba lokacin da ka tuno sai ka duba to da ka shi wannan aya ko wannan aya ta magana ne kan duba Allah mun gidi na ka san tuba duk mutumin da ya duba matukar bai shirka wa Allah tabaraka wa ta'ala duk girman zunubin ka Allah mun gidi zai yaje ma matukar baka hada Allah da wani ba to da ka Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kullum ka gidi da Allah ya ba mu lada kullum ka kusura Allah mun gidi ya ji wannan
Fatiha salatul Fatiha Amen. Amen. آمين لا تنسى الدولة البرياء وقبل الماء والتسليم والتسليم يا أنا والشر والتأثير
آمين
Ai, mu gane yin